الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تتنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون muna cikin magana akan rabbi da Allah tabaraka ta'ala yayi wa kafirai dangane da irin maganganun da suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shaytanu suke saukar masa da wannan alƙur'ani a can baya ya faɗa yana cewa mata na zarfi shafin wa bayan bagi don wa bayan kafewa ai shekaru ba su zanto masu saukarwa manzala da alƙur'ani ba kuma bai kamace su saukar ba kuma ba su da iko masu saukar to a wannan ayoyin sai ke cewa shin su kafurai suna so su san wane ne wanda shaidanu suke saukar musu da wahayi ko wani abu na ilhama na ƙarya hala unabbiukum ala man tanazzalu shayatin to shine Allah yake cewa tanazzalu ala kulli afraqin asim ai batun shaidanu su sauko da wani abu na ƙarya su gaya wani suna yin sa ne ala kulli affaki a bisa dukkan mutum makaryaci a filin mai sabo shi ne muka faɗa biya kamar musaili mafi fasa da sauran wanda suka yi da'awan annabta irin su tulaiha da sauransu wadda suke faɗan cewa suna samun wahayi to idan akwai wanda suke samun wahayi daga shaidan to su irin waɗannan ne suke samu wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilun wannan su suke ainihin da musu wahayi shi Allah yake cewa nan yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun su waɗannan shaydanu lalle suna jifa ainihin zance abinda suka ji shi daga mala'iku su gaya wa bokaye suna yin wannan jifa-jifa idan suka samu a cikin magana guda ɗari na ƙarya ya zama ɗaya mai gaskiya suna yin wannan wa afsar muka zubo mafi yawa abinda suke gaya wa ainihin bokaye da shaidanu ɗan uwansu ƙarya suke gaya musu ba sa jin hakikanin abin da ake nufi wajen tasarrufin lamura ga ainihin halittar Allah yawanci ƙarya suke da
فالشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون الله تبارك وتعالى يسير والشعراء ka ga mawaƙa wadda suke waƙe na yabon wadda bai dace a yabe shi ba ko su zagi wadda bai dace a zage shi ba to irin waɗannan mawaƙan kan yadda umar zawuna su ne wadda ɓatattu halakakku suke biyansu a cikin waƙe-waƙensu saboda suna faɗin abun da ba daidai ba tsaga ƙarya su faɗa su ce wani ya bani doki dubu wani ya bani mota wani ya bani kaza alhali a waƙin nasu ba a ba su wannan abun ba to suna karyace-karyace a cikin abin da suke faɗa din shi sa Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadi yahimun alam tara shin baka sani bane ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama annahum cewa su irin waɗannan mawaƙan fi kulli wadin sun tabbata a cikin dukkan wani kogo wani kwari ko wani wadi na zance na ainihin ɓangaren wato kunun na waƙe ɗin suna afkawa a ciki ya himuna suna ainihin ɗimauta a cikin wannan koguna na yabo ɗin ko su yi zango ko su yi yabo duk abin da suke so sukan faɗa ba kuma lalle suna faɗan abin da daidai ba wa annahum وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتظروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله, وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da faɗan ɗabi'a na waɗannan mawaƙa wanda suke zambo suna yaban wanda bai dace a yabe shi ba su zagi wanda bai dace a zage shi ba ko su yaba wanda bai dace a yabe shi ba Allah ce wa annahum cewa su din nan yaquluna suna fadin ma la yaf'aluna abin da su kasance ba sa aikatawa ma'ana suna fadin ƙarya to anan Allah yana zargin mawaka wadda waƙensu bayi da mahalli a cikin addini su ne wadda Allah yake zargin su anan a cikin wannan sura cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ayat alqur'ani waka ne da makamancin irin wannan tunda ga yadda waka take a wajen mawaka zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawaki bane sannan kuma wanda suke tare da shi mutane ne kimtsatsu ba ainihin batattun mutane ba irin su sai na abubakar irin su sai na umaru irin su sai na usmanu irin su sai na ali an jagorori ne mutanen kirki ba mutane ne wadda suke batattu ba annabi kuma ba mawaƙi ba ne sallallahu alaihi wasallam nan an zazzargi mawaƙa wadda suke waƙa ba bisa shari'a ba to sai wadda suke yin waƙa a cikin musulunci irin su hassan bin sabit irin su ka'ab bin zuhair da sauran mawaƙa ne wanda suke cikin musulunci sai hankalinsu ya tashi suka ce to ga abinda Allah ya faɗa a cikin harkar waƙa kuma su mawaƙa ne to hankalinsu sai ya tashi shi ne Allah tabaraka ta'ala bayan sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sun koka masa abinda suke ciki na waƙan nan kenan ba abu ne mai kyau ba sai Allah tabaraka ta'ala yace ai illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari a cikin mawaka din wa zakarullaha kathira suka ambaci Allah ambato mai yawa lam yufilhum shi'ru an an zikri cewa waƙin sun bai shagaltar da su gabanin zikirin Allah ba to irin waɗannan kan ba sa tare da na farko da aka fara kenan a musulunci hukuncin waƙa ya danganta da me kake waƙewa wa kake waƙewa shine abin da musulunci yake dubawa a na farko ya zargi dukkan mawaƙi wanda yake ƙarya a cikin waƙansa wadda baya auna ta da ma'aunin shari'a to wannan abun zargi ne shine mawaki mazmu wanda ake zargin sa to amma idan mutum ya zama mai imani ya zama waƙinsa da yake yi yana da alaƙa da addini yana bisa ƙa'ida ta shari'a to wannan waƙan shi kam abun so ne ma a shari'a a yi shi don in ka duba tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da mawaƙa wajen yaƙan kafirai saboda waɗansu da ka yaƙe su da tababi to idan ka yaƙe su da baki da hujjoji sai ya musu zafi fiye da ma da tababi ɗin musamman tun da su larabawa suna ji da fasaha ta magana to in aka samu mutumin da ya fasaha ya yi magana to suna jin zafin wannan abu shi ya sa ma da yawa za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa irin su Hassanu da makamantansu irin su Abdullahi bin Rawa duk suna daga cikin mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce su yi wa kafuran martani idan suke wa musulunci waka ko kuma suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba su dama su yi kamar irin Hassan Musabit zaka samu akwai wa kasama da aka yi wa manzo Allah zambo ya mai da martani annabi ya ce masa ya mai da martani har ya ce masa ya je gun sayyidina Abubakar ya san ilmin wato dangi na danguna ya karanta masa yadda danguna suke tunda waɗansu daga cikin wanda suka yi waƙen suna cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda za a zare annabi a cikin wannan zambon su kuma amiran su da martani ba tare da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ba to har shi ya sami ku cewa rasulullah zan zare ka kamar yadda ake zari gashi a cikin gari ya zama ya fita sal babu wani abu to haka zan zari ka a cikin waɗannan dangunan naka akan irin wannan abun da suka ma ya zanto na fitar da kai daga cikin wannan zargi da suke ma da shi ne ke wata wasu sama yana cewa hajjautu muhammad yana gaya wanda yi wa wurin yana ce hajjautu muhammadan fa ajabtu amru wa inda allahi fi zaka jaza هدوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن عدي ووالدتي وعيدي بإرد محمد منكم وقاوة wannan yana daga cikin waƙarsa da yi na mai da martani a kan wani wanda ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam gari sannan za ka samu ya yi waƙe da yawa na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Hassan al-Musabi yana faɗi a wata waƙarsa yana cewa wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa kulikta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad kulikta kama tashaa yana yaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ahsanu minka wato lam tara qattu ayni idanuna ba ta taɓa ganin mutumin da yake da kyau irin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun da idanuna ta ce ba ta taɓa kallon fuskan wani halitta mai kyau irin kyan gaba ta wannan waƙe ne yake ba a nasu da zan ba a san nan karanta ƙwaƙwayin cewa a cikin minka lantarin nisa wato kai ne ka fi kowa kyau kyawunka ba a taɓa samun mace a duniya ta haifi ɗa mai kyawu irin ka ba yake cewa kulitta mubarra'an min kulli aibi kai ya rasulullah an halice ka kana kubuce daga dukkan wani aibi babu wani abu da za a gani a jikinka ya rasulullah a ce wannan aibi ne babu shi komi aka kalla naka sai a ga naka daban ne da kowa a cikin halittar Allah kamar yadda zaka samu sahabbai suna ruwatuwa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yafi kowa a cikin halittar Allah kyau na jiki yafi kowa kyan dabi'a sallallahu alaihi wasallam to haka nan shi Hassan yake cewa ainin an halicce ka babu wani aibi a tare da kai kuma kai da aka zo halittan ka ma kamar cewa Allah kai ga yadda kake so a yi ka kulitta كأن مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء wannan duka su hassan sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda da ba su fahimta ba sukan ce ya waƙe a musulunci babu su a'a waƙen da ya saba da addini bai zauna akan wazani na shari'a ba tsari na shari'a ba wannan shine waƙen da ba a so ka yabi wadda bai dace a yabe shi ba ko ka zagi wadda bai dace a zage shi ba ko ka yi ƙarya a cikin waƙenka ba ka faɗi gaskiyan abin da ya faru ba to wannan shi ne ba a so amma idan tare addinin musulunci ne tare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine waƙenka to wannan kan addini yana son wannan waƙe din tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a yi tunda babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Abdul Abbas shi ma an ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sannan abun wane ne Abu Talib ne ko wane ne shi ma duk sun yabi annabi akwai da min qabli min qabli hatib tafi zilal wa fi مستودع حيث يقصف الورع ثم حبست البلاد لا بشر أنت ولا مدغة ولا علق duka yabo ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi shi da haka shi yasa Allah ya ce illal ladina amanu to su Abdullahi ibn Rawan su zai su Hassan ibn Sabit su Ka'b ibn Malik duka da suka ji wannan tunan ne hankalin su sai ya kwanta Allah ya ce manzo Allah ya ce musu ai ban da irin ku da irin abin da kuke illa allazina amanu wa musalati wa zakaru la kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulim sannan su ne wadda suka mai da martani bayan an zalunci musulunci ko an zalunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an faɗa masa wani abu wanda ba daidai ba to wannan su ban da su wanta sarrun ba da mazuni wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qadalin yanqalibu Allah yace alladhina zalamu sani wa dan wanda sai zalunci min ash-shu'ara wa ghayrihim na daga mawaka da wasu su mawaka din to su kan wa sayalamu da sannu za su san ayyamun qalbin a wata majuya ce yankalibu na za su juya su koma bayan sun mutu ran tashin kiyama
سورة النمل مكية وكهف وجفون آية بسم الله الرحمن الرحيم تقديم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة النمل مكية آية خمس وتسعون آية أو أربع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين مكمل سورة الشعراء إتت سورة دا ake magana akan mawaƙa aka ba su wannan suna aka kawo maganar su kuma a ƙarshen sura ɗin to yanzu za mu shiga wata sabuwar sura da ake ce mata suratul namli ita namlu ana nufin tururuwa shine nam to sura ce wadda akwai maganan tururuwa a cikin wannan sura in mun zo kissar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam saboda za a yi maganan su sai da bilkisu sai annabi Suleiman duka za a yi maganan ainihin mulkinsu a cikin wannan sura ta suratul nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka aka saukar masa da wannan sura tana da ayoyi 95 ko kuma 94 tana fara da bismillahir rahmanir rahim qafiyin Allahu a'lam bi muradi min dhalik waɗannan harfa guda biyu qafun da sinun suna daga cikin huruful muqatta'a su suna daga cikin sura da Allah tabaraka ta'ala yake farawa da irin waɗannan wanda muka faɗa cewa haƙiƙanin fassarar su shine Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa na irin su fa sin fa sin mim su ka ha ya ayin sad alif lam mim alif lam mim ra suna nan da yawa da yawa to Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa tilka wanzalika ayoyi da suke cikin wannan alqur'ani cikin wannan sura ayatul qur'an ayoyi na alqur'ani ne wa kitabin ayoyi ne na littafi mubinin ne bayyana gaskiya akan ƙarya idan kana neman gaskiya na haƙiƙa to ka zo ka karanta alqur'ani ka duba kissoshi na cikin alqur'ani da duk bayanan da suke cikin alkur'ani bayanai ne masu bayyana gaskiya a kan ƙarya nan za ka gane haƙiƙanin abin da kake nema ko abin da kake so ko abin da ya kamata ka bi hudan wa bushre lil mu'minin shi wannan alkur'ani hudan shiriya ne ai hadin min ad-dalala shi ne shiryarwa ne daga bata wa bushra lil mu'minin kuma littafi ne mai bushara ga muminai wadda suka gaskata shi yana musu bushara da aljanna cewa duk wanda ya riko da wannan littafi to ya zama a Qur'ani yana musu bushara da aljanna kuma da wannan littafin shari'a ne ga masu tsoron Allah alif lam mim zalika kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة su waɗannan wadda Qur'ani yake shirya gare su bishara ne gare su sun gaskata wannan littafi to su ne allazi ne ke nuna salata su ne wanda suke tsaye da sallah ya tuna biha ala wajhiha suke zuwa wa sallan nan bisa fiskar da aka nema a yi ta ma'ana kullum an ce ki nuna salata ba yin sallan kaɗai ba ana maganan kiyaye ta tun daga tsarki tun daga alwala ya mutum zai yi ya yi shi yadda shari'a ta faɗa duka gaba ɗaya sannan sallar ya tsaye da ita ya cika rukuninta ya cika tsayuwarta ya cika sujadanta ya kiyaye dukkan farillanta sunnoninta musahabbanta ya kiyaye abin da yake ɓata ta duka ya san waɗannan abubuwa to shi ne ya zama yana cikin yuqimu na sadata wa yutuna zakata kuma su waɗannan wanda suka yi imani da alƙur'anin nan ya zama bishara gare su su ne suke ba da zakka wa bilakaratuhum yuqinun kuma su ne yuqinuna masu sakankancewa da wannan lahira sun tabbatar akwai ta su waɗannan muminai ku shi yasa duk abin da za su yi suke ainihin kiyaye dokokin Allah tabaraka ta'ala anan za ga Allah ya yi magana يقيمون الصلاة يا إما جنا يؤتون الزكاة يا إما جنا وهم بالآخرة يوقنون kaga ya ka abubuwa da yawa na imani a cikin wannan aya din yayi magana sallah yayi magana zakka yayi magana imani da ranar kiyama da sakarkan cewa da cewa lalle tabbas za ta zo wannan sifa ne na muminai wadda haka ake so mutum ya gino a kai sai ya samu kan cikin masu imani
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati sani waɗannan wanda ba su imani da lahira ba ba su tabbatar da cewa za a je kiyama za a yi lahira za a yi sakayya ba Allah ya ce zayyana lahum a'maluhum mun kawata musu ayyukan su nan gare su munanan ayyuka wajen hauhawar da son zuciyarsu da yin abun da suke so suna ganin son zuciyarsu ya zama shi ne aiki mai kyau haka muka musu wa hum ya'maluna sun kasance suna masu imauta a cikin mummunan aikinsu
أولئك الذين لهم كور العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون أولئك الذين لهم كور العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون أولئك kaga waɗannan da ba su sukan kance da akwai lahira ba su imani da ita ba wadda muka kawata musu ayyukansu munana ya zama shi ne abin da suke aikatawa Allah ya ce wahun bila kirasi aure lahum su azab mummunan azaba aini tsanani ya tabbata gare su tun a nan duniya ma za su haɗu da kisa za su haɗu da riba cewa su ne kafiran makka sun haɗu da sisa tun a nan duniya a shekara ta biyu bayan hijira an yaƙin badar su waɗannan wadda ba su imanin nan ba da yawa an kashe su an kashe wajen mutum saba'in manya-manyan kafaran makka an kama saba'in kaga wannan su al'azari fil duniya kenan wa hum fil akhirati hum al-akhsarun sannan kuma a lahira su ne suka fi kowa taɗewa a lahira لمصيرهم إلى النار المعبدة saboda komawansu a lahira za su koma zuwa ga wuta ne wacce aka dawwamar da ita alayhi a kansu wannan shi ne tafi wasu guda biyu duniya da lahira ta Allah kiyaye وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Allah tabaraka ta'ala yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannaka kai din nan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la tulqa alquran wallahi kana karban wannan alqurani ana zefa shi zuwa ga zuciyarka min ladun hakimin alim daga wajen ubangiji wanda yake hakimin wani alimin masani fi zalika kan abin da aka ambata nan yake nuna mana alqur'ani wani lokaci mafi yawan lokaci kamar yadda muka karanta a baya cikin suratul shu'ara ya gaya mana wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin Allah shi ya saukar da wannan alqur'ani amma tawara al-jibril ya sa shi a cikin zuciyarka kaga anan an kawo jibrilu ya zama wasuda tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen isar da wannan alƙawari a wannan cikin suratul naml kuma sai Allah tabaraka ta'ala sai bai kawo jibrilun ba sai ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim lalle ya rasulullah kana karɓar wannan alƙawari ne daga Allah wanda yake gwani kuma masani wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kusanci tsakaninsa da Allah tabaraka ta'ala ma'ana jibrilu ma yana cin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أواتيكم بجهاد قبط لعلكم تسألون قال موسى لآله إني أعلمت نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاد قبط لعلكم تسألون Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul shu'ara'i da ya zo fara ba mu kissan annabawa guda bakwai da ya ba mu a cikin wannan sura ya fara da annabi Musa duk da cewa kuma annabi Musa ba shi ne farkon manzo ba malamai sukan ce shi Allah tabaraka ta'ala yana ba da kisar annabi Musa saboda irin abubuwa da suka faru a tarihin rayuwarsa tsakaninsa da Fir'auna sannan kuma shi Fir'auna mutum ne wanda yake da wayo ya iya magana ya iya tsarin mulki to shi yasa Allah ma yake jin daɗin kawo kissarsa ba kamar irin su na maruzu da sauran kafiran ba wanda suka ba su da kwakwalai irin na fir'auna ɗaya kenan sannan har yanzu Allah yana kawo irin wannan kissoshi yanzu a cikin suratul shu'ara ya kawo mana kissar annabi Musa anan ya sake kawo to wasu malaman suka ce saboda kissoshin annabawan aksariya Allah ya watsa su a cikin surori daban-daban amma idan ka duba ai annabi Yusuf cikin sura ɗaya aka yi kissarsa gaba ɗaya aka gama shi sai aka yi sura gaba ɗaya daga farkon kissarsa har ƙarshe a cikin sura guda ɗaya to shi yasa yawanci a Qur'ani ba za ka ga maganganun annabi Yusuf ba a cikin sauran surori ba shi idan ka samu ma maganarsa da Allah ya yi a wata sura shine cikin suratu hudin da cikin suratu ghafir nan ne kawai wa min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub yace wa yusuf wa harun to anan in ka je cikin suratu ghafir yace wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati to nan ne kawai ma ya kawo maganan annabi yusuf saboda an ishishiyar kissa tarihi a cikin suratu yusufa an yi a to z na, na labarinsa to shi yasa amma sauran annabawa musamman irin annabi musa sai an ɗauko a nan a taɓa a ɗauko nan a taɓa a can ɗauko nan a taɓa to shi yasa a nan yanzu ma aka sake fara kawo mana kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda a ƙara ƙarfafa mana ainihin kissa din dangane da abin da ba a faɗa a wancan baya ba to sai a ƙara bayanin wani abu a cikin wannan Allah tabaraka ta'ala ya ce isqala Musa li alihi ma'ana uskuru ka ambata musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba wa kafuran makka da dukkan duniya labarin annabi Musa isqala Musa li alihi yayin da annabi Musa ya gaya wa iyalansa shine ma'ana matarsa lokacin da zai dawo daga zai bar Madiyana zai dawo Misra wannan kaman Isar tana haɗe da abin da muka faɗa cewa daman yana da shekara talatin a Misra tare da Fir'auna abin da ya faru tsakaninsu da bikin da ya faru da ya mare shi ya mutu sai ya fita ya tafi madiyana a madiyana muka ce ya zauna shekara goma wajen su annabi shu'aibu kenan to yanzu a nan ana maganan annabi shu'aibu ya auren masa da yasta an biya shi ladan kiwonsa na shekara goma yanzu yana dawowa a hanya inda muka ce ya zama ga hadiri ga duhu ga iska ga mata ta aihu ga dabbobi sun watsa to yana cikin wannan yanayin shine Allah yake ba da bayanin ke cewa isqala musa li alihi ka ambata musu yayin da annabi Musa ya gaya wa iyalinsa daga hanyarsa ta dawowa zuwa Misra yake cewa inni anastu naran ni fa na hango wuta daga nesa saboda Allah zai tajalli ga annabi Musa ya isar masa da saƙon nan da muka faɗa a cikin wancan sura to yanzu abinda annabi Musa yake nema an sha iska ga ruwa dabbobi sun watse ga ɗari mai mutum yake bukata wuta ya ɗan ji ɗumi to shi yasa Allah sai tajalli da wannan hasken shi yasa dalilin da yasa ya ci dalili da shi saboda abunda annabi Musa yake bukata a wannan lokacin yana son abun da zai ji dumi to sai aka aka nuna masa wuta yace inni arastu naran ni hakika na hango wuta sa'atikum min hadi qabr sai ki ga matar yace su zauna a nan sa'atikum min hadi qabr da sannan zan muku da labari na wannan wuta din aw atikum bi shihabin qabasin ko kuma in zo muku da wani bakin wuta makamashi na wuta wanda zan zo muku da shi la'allakum tasallun me yiwa ne ku in na samu makamashi na wutan na zo da shi watakila za ku ji dumi to sai ya gaya masa haka فلما جاء نودي أن بورك من في النير ومن حولها فسبحان الله رب العالمين فلما جاء نودي عن بور كمن في النير ومن حولها فسبحان وسبحان الله رب العالمين shikenan falamma ja'aha yayin da annabi Musa ya zo wa wannan wutan da ya hango din nudiya sai aka kira shi bi an burika man fin nere wa man hawlahu cewa Allah yayi albarka ga abin da yake cikin wutan da abin da yake gefenta menene abin da yake cikin wutan wasu malamai suka ce shi annabi Musan ake nufi wasu kuma suka ce a'a inda ya hango wutan daman kusa da dutse ne akwai bishiya to a cikin jikin bishiyar a jikin ganyenta ya hango wutan to ma'ana ga wuta a jikin bishiya ɗanya shatam wadda take koriya sannan kuma ga wuta yana ci a cikinta to kenan akwai albarka a cikin wannan ganyen bishiyar ko ko akwai albarka a wannan bishiyar ko kuma akwai albarka a inda bishiyar take daman a inda abin ya faru wuri ne mai albarka to shine wa man hawlaha da abin da ke gefen ta kuma sune mala'iku to Allah tabaraka ta'ala ya ce wa subhanallahi rabbil alamin le ubangiji sarki ya tabbata da ubangiji wanda yake rabbil alamin ubangijin talikai don da aka kira shi nudiya din nan a cikin wace sura ne yake cewa inni anallahu rabbul alamin ba wuta bane kai Musa ni ne ubangijin ka ubangijin talikai ni ne mana Allah ya masa tajalli da cikin mutane
ya musa innahu ana allahul azizul hakim ya musa innahu ana allahul azizul hakim kiran da aka masa kamar yadda aka faɗa a wancan suran ya ce inni ana Allah ana Allah rabbul alamin nan kuma ya ce ya musa innahu ka sani yadda sha'anin yake ana Allah ni ne ubangiji al-azizu mabwayi al-hakimu gwani da ma'ana kenan ubangiji ne tajalli a gare shi sai ya bashi don a wani waje yana ce masa ya musa faqlana alaika innaka bil wadi muqaddas tuwa ka cire takalminka don da ya da ya taho wajen mutan wajen bishiyar yana dab da zai isa sai Allah ya ce masa ya Musa cire takalminka faqlana alayka ka cire takalminka saboda innaka bil wadi muqaddas tuwa kana a wani wadi mai tsarki ne inda ubangijin ka ya tajalli wannan shine malamai suke magana suke cewa idan ka duba martaban annabi sallallahu alaihi wasallama da martaban sauran annabawa sai ka ga in ka kwatanta sai ka bambancin yana da yawa a tsakanin annabawan ma ba ordinary mutane ba shine wani mawaki yake cewa yake magana akan cewa idan ka yi magana a kan mutumin da koko annabin da Allah ya gana da shi a tsoro sina to karka manta da kuma annabin da Allah ya gana da shi a arshi saboda annabin musa ya ga na farko tukun shi nema yana so ga Allah rabbi arini amzu ilaika amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai nemi ya gana da Allah ba shi kuma Allah ne ya nemi ya gana da shi saboda shi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah labari kawai ke bayarwa cewa ga yadda aka yi gana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da za a gana da shi da aka neme shi a gana sai da ya bar gidansa ya bar garinsa ya bar baitul maqdis ya bar sama ta ɗaya ya bar sama ta biyu har ta bakwai ya bar sidratul muntaha ya bar al-mustawa ya je har al'ashin Allah amma ga annabi Musa kuma a garinsa a Misra a Misra ma haka Misra tana cikin Afirka ba a Afirka nan suka gana da Allah a Misra nan a Afirka to amma ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da je al'arshin Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je al'arsh na Allah inda dan adam ko wata halitta ba ta taba taka wannan wurin ba sai manzon Allah shi kadai manzo Allah lokacin da ya je wannan wajen sai ya yi tunanin abin da ya faru da annabi Musa a ƙasa duniya na ya tuna cewa da za su gana da Allah shi annabi Musa Allah ya ce masa faqlana alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa manzo Allah sai kokarin zai cire takalminsa a alarashin Allah sai hadara Allah ta ce masa a'a ya bari da shi da takalmin duk masu tsarki sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya taka al'arshin Allah da takalminsa amma annabi Musa kasar Misra inda zai gana da Allah Allah ya hana shi ya taka da takalmin sannan har yanzu idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo za su gana da Allah Allah sai yake ba da labari ya ce faka na ƙaba ƙausai ne a wa'abna sai da ya zo kusa kusa da Allah Allah ne yake faɗa ba ya ce kamar kusancin baka da tsirkiyarta ko ma abin ya kafa kusa amma annabi Musa bai samu wannan ba kuma yana daga cikin wanda yake yawan magana da Allah wanda bayan annabi Ibrahim a cikin halittar Allah ba wanda yake annabi Musa sannan annabi Musa lokacin da ubangiji ya tajalli annabi Musa su ma yi فلما تجلى ربه للجبل جعله دقا وقر موسى صيقا amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da za su gana da Allah sai Allah da ya labari yake bayarwa sai ya ce ma za gal basar wa ma taba yace idanunsa ko kadawa ba sai ba yace idanun ko kadawa ba sai ba maganar su ma ake ba kadawon idanu ba su kalli suka ketare su kalli abin da ba shi ya kamata su kalla ba ko wannan ba yi ba to kaga idan ka ga irin munajatin da Allah ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ka kwatanta shi da na wani annabi sai ga bambancin nisan yana da yawa to wannan shi yasa masana Allah masana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum suke kokari su dinga girmama annabi saboda sun san Allah ya girmama shi ake ta gaya wa mutane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don girmama annabi shine girmama addini son annabi shine son addini duk abin da zai zanto a samu matsala tsakaninka da annabi to addininka ya samu matsala shi yasa in ka karanta suratul hujurati za ta nuna ma cewa hatta yadda za ka yi mu'amala da annabi in ka yi wasa ba ka yi mu'amalar da Allah yake so ka yi da shi ba to duk sallanka duk azuminka duk zakarka Allah zai rusa ko ba cewa ya yi lalzina amonu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wa taqullah ba wannan ayan fa ta sauka ne akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba inda ba dan annabi ne ba Allah yana jin kunyan Abubakar yana jin kunyan Umar ba zai fito yi magana ba in ba dan annabi bane amma saboda annabi ne sun yi wani magana suka nemi jagorantar da wani a gaban annabi ba su jira annabi ya faɗi ya za a yi ba wannan shine Allah ya faɗa ya ce daga yau ya ku wanda ku imani muminai kada ku yadda ku wuce gaban Allah ku wuce gaban annabi doka daga Allah kuma abubakar da umar suna ciki sannan daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah ya fada yace ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ga doka daga Allah ku mu'minai daga yau kar kowa ya sake daga muryansa akan muryan annabi kowa ya muryansa kasa kasa in dai annabi yana zaune a wani ya muryansa kasa kasa kamar an tambaya ya ubangiji me zai faru idan mutum ya daga muryarsa gaban muryar annabi Allah ya ce an ka habata amalukum wa antum la tashurun Allah ya ce zan rusa aikin ku ba ku sani ba me aikin musulmi la ilaha illallah sallah azumi zakka yana da aikin da yi wannan to Allah ya ce zai rusa su saboda kadda murya sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk yana nuna mana ya za mu yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam wayan su sun kira shi suna ya Muhammad ya Muhammad kafin su zo wajen sa Allah bai ji dadi ba yace innal ladina yunajunaka min wara'i hujurati aktsaruhum la yaqilun wannan masu kiran nakan nan ba su zo suka same ka ba suna kiran ka ya Muhammad Allah ya ce mafi yawancin su duk ba su da hankali sahabban annabi ne ba amma har yau kuma za ka ranta Qur'ani sai ka ce ba su da hankali saboda me yasa sun taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa dole mutum ya taka tsantsan tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu gadarar sallah babu gadarar azumi babu gadarar zakka dukkan wani aikin alheri in baka yi ladabi a hadaran manzo Allah ba to insha Allah ku ba abinda zaka samu a wajen Allah kar kai gadara da sallanka ko wani abu da to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi darajoji wanda ba sa haɗuwa ba sa misaltuwa.
وألم يزال فلما رئيها تعتذب أنها جاء نور لي مدبرا ولن يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون وألم يزال فلما رأيها تهتز كأنها جان مصلي مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون النبي موسى يا جانا da ubangiji a cikin ko suratul qaha ne dangane da sandarsa aka tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya musa ko qala ya asaya atawakkau alaiha wa a'udhu biha ala jambi wa liya biha ma'arib ukhra mene ne hannunka da dama kai musa a ce sanda ta ce ai sanda ce wadda ina ainihin da kan ganyen dabbobi da ita ina dogara da ita ina kana kai allah ubangiji wannan sannan tana da amfani da yawa tana mini amfanin abubuwa da yawa to sai allah ya ce musu to jefar da sanda wa alƙasa ka jefar da sanda mu gani shi kenan annabi musa sai ya saki sanda falamma ra'aiha tahtazzu yayin da annabi musa ya ga sandan nan tana ta kadawa tana raurawa ka annaha jannu ka ce ita macijiya ce walla mubira nan da nan da annabi musa sai juya baya zai gudu walam yaqib bi yuma na neman sandar